إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين بياني أتكلم التابع مختصر نسي الإمام مسلم كان من الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري يومنا شعب لوطن جمال الثانية hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga da Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan sha biyu shekara ta 2025 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam a darasin da ya gabata mun karanta hadisin Aisha اقتربت da صلاة العشاء karkashin babu kabuli kauri alkafa ilwalt karshen kitabun da'an yi bayani game da wannan hadisi wanda yake maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki lokacin da Usama bin Zaid da mahaifin Zaid ya kasance suna kwance sun lullube jikinsu sai kawo musu ke bayyane lokacin da wannan ayat yanzu al-mudaliji ya gantu sai ya faɗi wannan kalmar ina haɗe da al'adama ba a wa harafin zaɓen da waɗannan ƙawawun akwai zumunta tsakaninsu sashensu daga sashi yake sai manzo Allah ya shiga wajen Aisha yana murna yana farin ciki lokacin da Aisha ta tambaye shi manzo Allah ya ce bai ji abin da Mujassis al-Mudaliji ya faɗa ba lokacin da ya ga Usama da Zaid to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki ni bayani can ba dama manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin hari game da suka a cikin nasar suka a cikin dangane na mutane to shi Usama kasancewa shi baki kamar da gabata shi kuma Zaid bin Harisa mahaifin shi bari ne fa inda mahaifiyar shi Ummu Aiman barkat da habashiya ita baka ce to sai dai baki sosai sai suka dinga tuhuma hanya ma dan shi ne lokacin jahiliya saboda haka lokacin da wannan mutum wanda yake laraba baki da sun yadda da iliminsu kamar da muka bayani wannan ilimi na kiyafa da kwai cikin kabila biyu kabilatu bani bani asad da kabilatu al-mudlish za mu tashi kitabu ar-rida ko kitabu ar-rida bi fatihi ar-ra'i aw bi kasriha wannan bayani littafi zai bayani game da hukunce hukunce na shayarwa mace ta shayar da wani da wanda ba nata ba inda shayar da nan ta wannan ga al'ada da mu haka da ta gudana munan bonfaya saboda wadata ba ko wani abin nan a ce mace ta bar shayarwa a ɗauko wasu su shayar amma wannan al'ada ce ta laraba tun gabanin haihuwar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matan ƙauye sukan zo birni saboda suna da ƙarancin wadata sai su ɗauki da a dinga kyautata masu je can ƙauyen su da shi na kusa da birnin nan su shayar da shi da daga wani lokaci zuwa wani lokaci an san su dama an san gidajensu da sauransu yan daga wani lokaci zuwa wani lokaci ana zuwa a gan su ko su su zo ana kyautata musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shayar da shi a cikin abin nan bani halimatu sa'adiyya bani sa'ad eh, halima wadda ta tuta da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa an suka zo suka nemi wurin da ke da wadata inda za a samu kyautatawa sosai an ce sai da ta yi ta yawo da samu dan da za ta dauka ba kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waraya ne tana ganin ta dauke shi domin za ta samu karshe dai ta zo ta dauke shi kuma Allah ya sa albarka da dukkan sauran yayan da aka dauka kamar da sira da tarihi take nuna da wannan yaya da cikin laraba tun gabanin zuwa ma musulunci to mata da ta dauki da wanda ba na ta ta shayar da shi da kai alaka tsakanin shi da ita a musulunci shine abin da wannan littafi zai yi bayani babun ya haramu min ar-rada'ati ma ya haramu min al-wiladati wannan babi aka kulla wanda ta ce tarjama wannan babi na warko cewa ɗan da aka shayar yana da dangantaka kamar ɗan da aka haifa amma dangantaka shi ta tsaya akan wadda ta shayar da shi da mishinta saboda an sa miji saboda nono ba zai zo sai tare da shayarwa ko yawwa saboda aka shayarwa tana kasancewa idan tana da ɗa yawwa ɗan nan kuma ba nata ba ne ita kadai ba ko yawwa saboda mace ba ta yi samu ɗa ita kadai dole sai tare da nan sai sai tare da mijinta shi yasa da kwa alaka tsakanin mace wadda ta shayar da mijinta wato kamar alaka ta wato ɗa wanda mahaifiyar shi ta shahi ta haife shi da shi da da mahaifin shi ana aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana indaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wajen aisha saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi rabon kwanaki tsakanin mataikun shi wa innaha sami'at sauta rajulin yasta'zinu fi baiti hafsa ta gane sautin wani mutum yana neman amar izini da shiga a gidan hausa hausa binti umar bin al-khattab kana da aisha aisha ta ce fa kuntu ya rasulullah suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen zai ce ya manzo Allah hadha rajulun ce wancan wanda kake jin sautin nan nashi wani mutum ne ya sa azumi fi baitika yake neman izini ya shiga a cikin wani gida daga cikin gidajenka ma'ana a cikin gidan hausa fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramu fulanan sai manzon Allah salasa mai ce ina kyau tsammanin wahanan ne yana aisha ma ba ta san shi ba ta ji dai sautin namiji ya sami an sauta radulin ya zda azim fi baiti hausa shi ne take gaya wa manzon Allah salasa wancan wa sautin mutum ne namiji kuma ke nema a mashi izini a gidan hausa sai manzon Allah salasa ce to ina kyautar tsammanin wahanan ne ya ambata sunan wani mutum li'amni hausata min ar-rida shi wannan mutum wanda manzo Allah ya ambata kuma dan uwan mahaifin Hafsa ne na shayarwa kaga ba ma bai shi wanda mata shi ta shayar da shi ta shayar da ita ba a dan uwan shi kanan shi ko magaji shine ammi ko yawwa to mutar da tabi فقالت عائشة سي عائشة تشي يا رسول الله يا مرزا الله لو كان فلان حيا ta ambata wani mutum ita ma ta ce yanzu da a cewa da yana raye da ammi haminar rada'ati ta ambata suna wani mutum shi ma amminta ne dan uwan wato mahaifinta ne na shayarwa da khala alayya ka mashi izini ya shiga waje na tambaya ce ta mashi ƙara rasulullah salasa mazala ya ce na'am ce muke bambancin ki da hafsa dukkan ku iyali na ne i mazala ya ce abinda ya sa inna raza'ata ta harrimu ma ta harrimu wulada ita shayarwa tana haramta auratayya tsakanin wanda aka shayar da da wadda ta shayar da shi ma ta harbin wilada kamar yarda wato haihuwa take abin nan take haramtawa kamar yadda mutum ba zai auri mahaifiyar shi ta haife shi ba to haka nan ba zai haifi ba zai auri mahaifiyar shi wadda ta shayar da shi na manzala ya ce wannan ita ce ka'ida daga inda aka shayar da mutum to ya samu dangantaka tsakanin shi da wannan mata ba zai aure ta ba ba zai aure ɗiyanta ba ba zai aure dangin ta ba wanda suke kai tsaye na abin nan kawo kananta ko magajinta ba zai na koma wajen miji ba zai ayi ba zai ba zai auri diyan mijinta ba inda yan uwan shi ne yawwa sannan haka nan ba zai auri kaunan mijin ba ba zai auri magajinta ba haka nan haka amma alakar shayarwa ta bambanta da alakar da ko ina bane ba ya kasance shayarwa take ɗaya da haihuwa saboda kaga babu gado tsakanin wadda ta shayar da wanda ta shayar mace da ta shayar da wani da idan ta mutu ba a cewa ya zo gashe ta ha babu babu wani da ko su hukunce wanda yake sun sha bambam amma dai kamar alaka ta aure da ɗan uwantaka ta cewa wannan muharrami ne ko ko wannan ajinazi ne wannan babu bambanci tsakanin wanda aka shayar da wanda shayar da shi amma dan uwan shi kamar magaje shi shi wanda aka shayar yana da ikon ma ya zo ya auri wannan wanda ta shayar da dan dan uwan shi ba magana diyanta ba ita da kanta eh saboda ba da ba da alaka da ita wannan dan da dai shine aka kulla alaka tsakanin shi da ita yana da ikon ya zo ya auri wato diyanta ita wannan wanda ta shayar da dan uwan shi saboda ba da alaka da ita eh alaka shi tsakanin ta da dan uwan shi ba a cewa ba a cewa ya auri diyan wanda ta shayar da dan shi nan ma kaga da bambanci amma yanzu da uwar shi ce mahaifiya ya haifi ya aure ɗiyanta ba zai aura ba yawuwa wannan shi ne babun taharimin raza'ati min ma'il fahal saboda haka kamar da muka yi bayani can wajen mukaddima shayar wannan ba ta tsaya ga wadda ta shayar ba a har da mijin taharimin raza'ati haramtar da shayarwa mimma alfahal saboda ruwan shi mijin shine alfahal alfahal namiji ko na mutane ko na dabba shi ake kira fahal ana aisha radiyallahu anha qalat ja ammi min ar-rada'at tace ammin ta daga shayarwa ya zo ya sa'adun alayya yana neman izini ta mara izini ya shiga wajenta saboda tare da zai iya shiga wajenta ba tare da hijabi ba kamar da aka yi masauran wato sabai doka cewa illa min wara'i hijabin ko cikin azab to su shi inda kwaye muharrami ne ba sai min wara'i hijabin ba yana iya ganta kai sai je wajen ta abin kuma irin kaya ba sai ta sa hijabi ba irin wannan namu na abin gaba a za ta sa dai tufafin ta cikakki na abin kamar yadda dan uwanta wanda suke uwa ne ko uba ne zai iya ganin ta to shi ma yana iya ganta a wannan yanayi tunda ta ya haramun ne ya nemi auren ta ko koya aure ta fa baitu Aisha ba ta san hukunci ba sai ta kiya an azina da wata ce sai na kina ta mashi izini hatta asta'mira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya dawo qultu tace mashi inna ammi min ar-rada'a tace manzo Allah wani wanda yake dan uwan shi shi ya shayar da ni matar dan uwan shi ta shayar da ni istazana alayya ya zo na neman izinin ya shiga fa abaitu an azina lahu sai nake mashi izini fa abaitu an azana lahu sai nake mashi izini fa ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi mata fal yalish alayki ammuki mazala ce ai an minki ne na shayarwa nan gaba idan ya zo ki bar izini ya shiga kulta innama arda'atni almar'a manzo Allah ta ce ma manzo Allah ina alaka ta da shi ni wa mace ta shayar da ni arda'atni almar'a wa lam yurdi wa lam yurdini ar-rajul ba ba namiji ya shayar da ni ba to ina alaka ta da da nan da maza kuma bale ba ma mijinta ba a dan uwan mijinta kala innahu ammuki manzo Allah ce duk da haka nan dai shi wa amnikin fala bija alaiki nan gaba idan ya zo ne bi izini ki bar shi ya shiga ki bar shi ya shiga saboda haka wanda ya shayar wanda ya uwar shi ta shayar da wani to wannan da ya shi ce ya haranta ya aure ta ba zai iya auren ta ba haramun ne ya aure ta amma dan shi yana iya aure ta ko tunda da ma ko da ma haihuwa ce badul amam da banatul amam da kai aure tsakanin diyan maza ko kamar da ke da kai aure tsakanin diyan mata wannan yana yi aure amma shi kan shi ba zai aure ta ba babu tarihi ibn al-ahad suna rasa wannan bayan zai bayanin cewa biyar dan uwa na shayarwa mutum ne aka shi mace guda ta shayar da kai da babanta to ba za ka aure ta ba saboda diyarka ce ta shayarwa tunda diyar dan uwanka ce kun yi tarayya wajen wannan shayarwa mace guda ta shayar da ko da ka ba ciki guda ba ba lokacin da take ba lokacin shayarwa guda ba tana da abin nan tana da bayan ta haifi wani da tana shayarwa kai sai ta shayar da kai sai bayan ta yi ta sake ɗauka wani cikin kuma ta yi wani da sannan ta shayar da wani dukkan wani wani na shayarwa tunda dai ita kadai ce kuma duk ta shayar da wani to daga wannan umartaka ta ta ta kullu tsakanin saboda haka عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علي بن ابي طالب يتي نتي يا مرزا الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا ce me yasa kake zuwa kana neman aure a cikin wasu mata na shawa suke birke ka mu ka banu banu hashim dangin ka ga mata nan masha Allah wata da'una sai ka bar mu in ka dinga zuwa wajen na nesa in ga na kusa ga wa gida faƙala wa inda kun shai'un wa kwamtu na أذان za العشاء a lasarar za a wajen a wajen ku da kwai wasu wani abu na irin wannan الله buƙata.
أكبر الله
قلت نعم علي بن عبد الله ya ce i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu ta hamza ga biya hamza nan hamza bin abdul muttalib kai kuma muhammad bin abdullah bin abdul muttalib kenan ya uwarka ko tunda kaka suka hada ko shi wannan hamza bin abdul muttalib shi kuma muhammad bin abdullah bin abdul muttalib ita kuma waccan diyar kenan ya hamza shi bin abdulmuttalib a jirgin maza ne diyan maza su yawwa diyan maza su da ita da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai aure ta mana dukkan ku banu hashim ne kuma banu muttalib ko fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna ala tahillu li manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita duk da muna diyan maza ba ta halitta gare ni wajen dangantaka ta nasaba tana halitta amma da ko wata dangantaka da na samu tsare da mahaifinta kuma ta shayarwa mace guda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shayar da Hamza inna ibnatu akhi ibn al-Radaa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce diyar dan uwa na dan uwa na shayarwa duk da kanan mahaifina ne wajen nasaba amma kuma shayarwa ta hada dangantaka tsakanina da shi kuma a wajen shayarwa shi magaji na ne Eh, yana yiwa wani bangare wani ya zama magajinka wani bangare ya zama ya zama uba yawuwa yana iya yiwa haka ne ko da ma wajen dangantaka ta abin nan inda kowane mutum yana da bangare hudu ko yana da uwa yana da uba wajen uwa da kuma kakanni biyu, wajen uba da kuma kakanni biyu idan dangantaka ta ko'ina tana iya tana iya ta abin ga saboda haka manzo Allah ya ce a'a ba ta halitta gobe saboda da ya dan uwa na ce ta shayarwa saboda haka manzo Allah ya ce a'a ku bar cewa in aure ta saboda ba ba yiwa in aure ta da ni da mahaifinta an shayar da mu da kai mace guda da shayar da mu da Allah iya ba shi ta shayar da manzan Allah bayan halimatu sadiya da kwai suwaiba da ruwa da Allah iya na babu taharimun rabi bati wa ufti almar'a wannan babu zai bayani cewa rabiba agola kamar da ya zo ƙara a cikin nasin alkur'ani mai girma ba a auren agola wa ofti almar'a da wadda da matarka da ita suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ko da suke uba guda ko ko wadda suka da uwa zumuntar duk wannan ko da a haɗa uwa da uba ko a haɗa uba ko a haɗa uwa to an tajma'u bayna al-ukhtayn kuma da zure cikin alqur'ani illa ma salaf wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum to abin nan fi hujurikum malamai sun ce ba lalle sai in tana cikin ba sai in tana gidanka ba sharaɗi dai in ka tare da mahaifiyarta da wannan shi abin nan faraba ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati da khaltum bihinna sai macen da ta tare duk macen da ta tare to ba a halitta ka aure ka aure diyarta amma in ba ta tare ba mutum ne aka daura mashi aure da mata sai labari ya zo mashi aika wancan ma da ya ce diyarta ce ta ce ah yau ga karama mi za a yi da babba zai zai juya akala ta ce shi kenan tana son shi tana son shi sai ya aure ta tana da bai yi dukuli da uwarta ba bai yi dukuli ba da uwarta ba to idan ka hau akasi aka san wannan bayewa shi kwata-kwata yawowa shi san bayewa daga inda ka auri mata ko da ba kai da kuli da ita ba ba a yiwa ka koma kuma ka ce ka barka da koma ga kodin mata alaikum hurrin mata alaikum bana tukun ko hurrin mata alaikum mine ne ke ca umma hatukum aka fara uwaye aka fara حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت sai shiga wannan guda bakwai din nan saba ne sai ce mi wa ummahatukum allati arda wa ummahatu nisaikum yawwa a a wa ummahatu nisaikum da nisaikum ha wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum wa ummahatu nisa'ikum ko sai ya ce wa raba'ikum ko ya zai ce ummahatu nisa'ikum an ne sai ko ga ce allati da khaltum bi na ko yawwa ita uwar mata ba sai an yi dokuri da mata ba waccan wajen wannan rabiba ce ake magana ita sai an yi dokuri da uwarta na wassalam Yan ya aure da yadda me ke bambanci tsakanin talak da fasa.
Shi wannan kamar za a iya a maida mana wani abu cikin wannan kuma shi ne shi ne ya ce ba ya kun sun da lalle mutum yana ya saki ba sai an yi ba sai an yi dukuli ba kun to alakulla halin ko da ma dai wani ne abinda muke son fahimta halaccin yana iya aure biya in ba ya dukuli ba kuma an dauke shi fasfo din ne kuma an dauke shi talaka din ne amma ba yiwa ma ya zama fasfo tunda ba ita ta ce abin nan ba sai dai ya zama talaka din na yi rinjiya da ya kasance talaka sai ya sake ta ya zo ya aure yadda wadda yake so da
saboda haka an ummi habiba binta abi sufyan daga ummi habiba ya abi sufyan radiyallahu anha qalat dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shiga wajenta fakultu lahu sai ta ce mashi hallaka fi ukti binti abi sufyan ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga uwata nan wadda babanmu guda da ita
ko kana da bukata ka aure ta fakala aka almaza ya ce uwanki da kika gito mana yimi da ita wadda ta kifawa ta ce ka aure da manzo Allah salama kala awa tuhibbina zalika manzo Allah ya ce duk da kishin kuna mata kina son kuma aure ya uwarki qultu lastu laki qultu ummu habiba ta ce lastu laka bi mukhliyati ce manzo Allah salama abinda nake da yaqini ba zan dai ba zan dai zauna ba ni kadai ba da kasance ni kadai ce matar wannan yana da yakinin wannan tunda ko ka an ka aure ni na da mata yawwa saboda haka abin da nake da yakini ba yiwa a ce ni kadai ce lastu laka bi mukhliyati wa habbu man sharakani fil khairi ukhti kika sai naga mafi alherin wanda zan yi tarayya da shi a cikin alherin da na samu na bai kai ba uwata ba ko ita ma kaga da da tunaninta yawwa an ta hibba da afirka ma ta hibbo da nafsika yawwa tun da alkhairi ne sai ta so mu uwata ita ma wannan alkhairin da ta samu kala ka ina halatu ilimi wanzu allah ya ce sallah sallah ce a bayanin da ba ina auren ki kuma in aure ta kuntu fa inni ukhbirtu annaka takhthuru durrata binta abin salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya saka kana bujuro maka da wannan yan uwa tawa an ba da labarin kana neman auren durra biyar abin salam ita ka wadafi ba shi saboda annan ummu salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da kai Umar wanda kissa shi ta wajen hadisi ko ya gula ko Umar bin Abi Salama to da kai ya shi ya kuwa shi wanda ake kira Durra yace ya bari ya zo mani matar da kake aure to kuma yadda kana neman auren da to me yasa ni ba zan kawo abin da ya uwata ba kala binta ummi salama manzo Allah ce kuma diyar ummu salama qultu na'am ummu habiba ta ce di labari ya zo mana haka har irin wannan ya da labari wanda ba da asali ba yawa kasa ba yawwa yasa an ja a kuma fasi kuma na bayan ka tabayyana yawwa قلت نعم قال لو أنها لم تكن ركبتي في حجري ما حلت لي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da a ce ma ba agula ta bace wanda ke gidana to da bai halitta aure ta ba ko da ba agula bace wanda ke gida wanda aya karar ta ce ka aure ta to ita ita ce kuma ina ibnatu akhi min ar-rida shi babanta abi salama kuma dan uwana ne na shayarwa arda'atni wa abaha suwaiba ta dai wacce wadda muke kesa tsammanin da ta shayar da hamza ta shayar da manzo Allah ko yace arda'atni ta shayar da ni wa abaha da babanta abin salama suwaiba wannan matar suwaiba ta shayar da ni don haka mun zama yan uwa na shayarwa abu biyu yake hana mu aure ta ga ta biyar dan uwa na ce na shayarwa kuma ga ta agola ta ce a cikin gidana ya halitta mutum ya auri matar dan uwan shi na shayarwa kamar yadda ya halitta ya auri matar dan uwan shi na jini yanzu da yake mu ba al'adar mu bace ba amma dai da kwai halacci akwai kuma inda ake yi akwai inda ake amma hannun ma kasashen mu na afirka da kwai kabilun da suna yin irin wannan amma mu dai nan mun ga yankin ba al'ada ba ce inda ba al'ada ba ce da mutum ya abin da zai zama a dinga zargin shi ya zama abin nan ya kaurace mai shi ya fi ko da kenan amma jehi jehi akan samu yanzu tare da karatu ana yi amma inda can baya ne inda ba karatu ba ma yi ba sam sam sam amma yanzu da ke masha Allah ana karatu mutane sun abin nan ana yi ne kane ya rasu mun magaji ya auri matar shi ba wani abin nan sai ya taimaka ma ɗiyan nan ko shi da abin nan zama ya daɗi kuma a ci gaba da zama ya halitta na lalle kan ana yi garin nan ana yi kuma yin haka da kwai hikima a cikin wannan matakar dai ba tilasta mata za a yi ba ita matai a ce dole sai abin nan ba ta so a ce tun da dole sai ta abin ba saboda da ya kata sai ta abin ba a tilasta mata mun ta nuna tana so da ya da abin nan shi ke sai ya ba da salaki shi ke nan sai ya aure tsohuwan matar kanan shi ko tsohuwan matar magajin shi na ha ina da abaha nuna abaha ya kamun abda'atini wa abaha suwaiba ha? abda'atini wa abaha ne shi ne daidai yadda a yi mulata a fiye ce can biyar dan uwan shi ta ke nan wa abaha da babanta manzo Allah ya musu kashe ni yace fala ta aridna alayya banati kunna wala akhawati kunna saboda haka na muku kashe ni kada ku sake bujuro mani da diyan ku ko ko da ɗan uwan ku na jini kada ku sake bujuro mani da su na wani salam ha na'am waye ma irin wannan zumunta zumunta ce wanda yake ya kamata a santa domin a sadar da ita yanzu wanda aka ce ya sha da kai to da kwai hakkin sada zumunta tsakanin ka da shi ya kamata ka san dangin shi kuma in ba ka san dangin shi ba kana ya kamata a cikin abin da yake na haramun wani mutum ya taɓa zuwa wajen wanzu Allah su ina jin ma daga makka hatta iyaye je madina saboda wata mata ta ce mashi ya ya sabon aure yana son matar shi irin yan zuwa ganin amarya wadda ta zo ce a yau wance ce a wance ce ce ya kauna sha da mijinki a babban magana ce na sha yadda ke kuma na sha da mijinki sai labari ya kai gare shi ya tashi ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai kawo an ce an mace wata mata ta ce ta shayar da ni ta shayar da mata ta manzo Allah muke hukunci manzo Allah ce kai fa wa karkila eh din ta riga ta wani so ya yi ya kake so ba abin da za sai dai ka rabu da ita bayanin ta ka aure ta tunda yan uwa ka ce ta shayarwa an shayar da kai an shayar da ita ka me ya kawo wannan jahilci bai san yan uwan shi na shayar ba amma ita da yake ita ce ta shayar nan kaga shi ke kaga nan washe da ita ka daka masa eh ko wurin da mutum guda ma sai a karbi a wannan nashi ba sai an bukaci ba sai aka ce ba ba ce wata ta kawo shaida da zai ta kawo shaida cewa ta shayar da kai ta shayar da matar a ce mashi haka ne ka ce kai ko karkila inda ta ce shi ke nan sai ka je ka rabu da ita babin filmassati walmassatai wannan babin zai bayani game da tsutsa ɗaya ta nono da tsutsa biyu in tana haramta yaro ko ko a'a rawa min fadli radiyallahu anha qalat dakhala arabiyyun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti ummi al-fadl tace wani ba kauye ya shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzo Allah sallallahu alaihi yana daki na ummul fadl ita ce uwar Abdullah bin Abbas ko yana da dan uwa al-fadl tace ya shiga dakin ya shiga dakin ta wannan ba kauye ya zo alhali manzo Allah sallallahu alaihi yana yana wajen ta fa kala ya nabiyallahi yace ya manzo Allah inni kanat li imra'atun wa tazawwajtu ala ukhra to shine ma da sun ga ko yawa yace tace ya manzo Allah inni kanat li imra'atun ina da wata mata fa tazawwajtu alaiha wannan na gyara shi alaiha ne ba alaihi ba kaga ka maka fata kai kai ba ka alifin madda ba fatazawwajtu alaiha ukhra sai na ƙara yi mata sai na yi mata kishiya da lafazin mu sai na sai na yi aure akan da na ƙara wata fasa fasa amati imra'ati al-ula ita mata ta ta farko sai ta riya anna abda'at imra'ati al-hulsa ta ce a aikawo sabon mata ta amarya ta shayar da ita rada'atan au rada'atayi ta shayar da ita sau daya ko sau biyu faƙar da biyu da ya sallar salama za Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ta harbimu al-imlaja wa al-imla ta ba shi ba wannan wani ne maza Allah salasa na ce la ta harrimu imlada tsusa daya wa imlada ta ne ko ko tsusa biyu wannan ba ta haramta komi da kara shi wannan sai ya samu yawa sai ya samu sauki tsusa daya yaro ne yana kuka ko kuma kawai ba sani da karan bani shi saboda sai an kiyaye mata su bar barin ana ba ɗiyansu nono ba da sanin su ba da can lokacin jahiliya da yaro yana kuka ba abin da ba a neman ruwan shi sai wata mata kawai ta kama shi zai ta sa shi ga nono ya ta sha ba a yin haka saboda musulunci yaro ya nuna da ba alaka sai an kiyaye saboda haka in dai tsutsa ɗaya ce ko tsutsa biyu za Allah ce la ta haɗu sauraka malaman da suka yi riko da cewa mafi yawan malamai saboda wannan hadisi sun da kan cewa tsutsa ɗaya ko tsutsa biyu idan yaro ya ga mama wata mata to ba ta haramta shi saboda hadisi ya zo karara ya yi bayanin haka saboda haka wannan mata sai ta yi hakuri da kishiyarta suka ci gaba da zama saboda ba ɗayanta bace ba aka na su kishi ba ko inda shi ya ba da wata alaka da ta dama mijin sai dai da in an ce can hadisin manzan Allah sallallahu bayan aya ta ce wa an tajma'u bayna al-mukhtayl illa ma salaf sai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi ce ba auren mace a aure ya uwa ubanta amma ha kamar yadda ba a auren mace a aure halata ta uwa uwanta da yasa can hikima aka ce kada a haɗa ɗan uwa guda biyu saboda zumunta ko to idan aka ɗauko ƙarnar ubanta ko magajiyar ubanta aka kawo da dai kishi da ita nan ma an samu tangarɗa ko haka nan ko ko kauna bale da kaunar ruwa ko kaunar ruwa inda a wajen mata zumunta ta yi ƙarfi nan ko yawwa shi aka ce hadisi ya zo wannan ba aya ba ce hadisi ne za a auren mace a aure kaunar uwarta a haɗa su kishi kamar da ba a auren mace a aure kaunar babanta a haɗa su su kishi to ita wadda ta ta shayar da wancan kenan ta zama ɗiyarta ta shayarwa ko yawwa wanda an ya ce a dan sun sadar ko sun sami ba ba ba abin ba ta komi babu fi khamsi raza'atin wannan babu zai bayani akan shayarwa sau biyar ana aisha radiyallahu anha anna qalat kana fi ma unzila min alquran yana daga cikin abin da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alquran ashru rada'atin ma'lumatin wa hamdinna thumma nusikna bi khamsin ma'lumatin wa tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهن مما يقرأ من القرآن Aisha da Allah ta tabbata a gare ta tace yana daga cikin abin da aka saukar lafazi ne na Alƙur'ani wanda ake karatu ana karanta shi a wajen sallah inda Alƙur'ani kadai ne ake karanta a sallah ko hadisi kudusi ba a karanta shi a cikin sallah ashir raza'atin shayarwa sau goma ma'alumatin sananni an yi su lokaci kaza an yi kaza an yi kaza haka lissafa goma da harbin nan suna haramta wannan wanda ya shayar game da wannan mata suna sanya alaƙa ta shayarwa bayan wannan aya ta sauka a cikin alƙur'ani ana karantawa sun wani sikhna da kamsi ma'alumatin sannan sai aka yi nasu aka sha da wannan hukunci da cewa kamsu rada'atin ma'alumatin muharrinna maimakon goma sai aka mai da biyar wata wuce rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yukra min alquran wa'annan guda biyar cewa kamsu rada'atin ma'alumatin muharrinna aka karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suna karanta su ba su da labarin cewa su ma an yi nasu su suna karanta saboda kasancewa su kusa da wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam sai daga baya labari ya kai masu su gane cewa ita ma kamsar da atin ma'alumatin yuharrinna cewa ita ma an yi nasu nata ha? nasfa tilawa yawwa nasfa tilawa amma nasfa hukumin akwai malaman da suka yi riko da kamsar da azumi kamar da za mu gani amma ka je wajen tilawa cikin alkur'ani ba za ka same su su an yi na an yi nasku nasu baki daya da ashirin da hamsu da aka yi nasku da ita amma a hukunci da kwai malaman da suka ta yi akan wannan kamar irin su aisha da tarwato wannan hadisi ta ta akan cewa abin nan shayarwa ba ta haramta ba ba ta abin ga sai ta zama ta kai sai ta kai sau biyar sai ta kai sau biyar imamun nawawi a cikin sharhu nashi na abin ga muslim ya ce malamai sun yi sabani a cikin gwargwadon da idan aka shashi hukuncin haramci yake tabbata ko ake dauka cewa wannan shayarwa ce wadda ke zama tana riskar da haramci tsakanin wanda aka shayar da wadda ta shayar da shi bakara ta aisha wa shafi'i wa ashabu da aisha da shafi'i da ashabu da wato almajiran shi suka ce la ya sabutu da akalla hukuncin shayarwa bai tabbata da akalla min hamsar al'adu da shayarwa da bata kai sau biyar ba sai idan mata ta shayar da yaro sau biyar ƙa'idar da wannan ranar ta shayar da shi ko kuwa wanga lokacin ta shayar da shi da sahi da marice ko lokacin da ya tashi bukata shayarwa ana nufin a sha a goshi yawwa ya ji bai jin yunwa har ya cire nunan da kanshi sannan kuma a sake komawa a shayar da shi kaga ga yini ma ana yin koko yawwa koko mahi ya yi a ya yi in karami ne yana mayan uku yawwa to guda biyar sananni wannan shi ne abinda aisha da wannan tarwato na hadisi ta tafi a kai wakala jamhurin ulama mafi yawan malamai suka ce ya zubutu da rada hatin wahida nan ta shayar da yaro shayarwa guda ya shayar koshi koshi kenan ta zama uwarshi ta shayarwa a kawo ibn al-munzir ana ali ibn al-munzir ya ce ali bin abi talib ya ta yi akan wannan abin nan ra'ayi wabin mas'ud da abdullahi dan mas'ud wabin umara da abdullahi dan umara wabin abbas da abdullahi dan abbas daga cikin a'imma na mazahir akwai imam malik bin anas akwai abu hanifa radiyallahu anhu duka sun a akan wannan duka sun ɗauki umumin shayar aisha ta yi ta masuki da wancan hadisi saboda haka hadisin aisha kauna da karfi amma dai jumhur sun ta akan cewa an dai shayarwa ce aka abin nan to shi ke da an tabbatar da mace ta shayar da yaro lokacin da yake da bukatar nono ya shayar koshi ba magana tsutsa ɗaya ko tsutsa biyu ba to shi ke ta zama uwar shi ta shayarwa amma kama aisha da imam shafi sun ta kan cewa sai an yi guda guda biyar kamar yadda wannan hadisi ya nuna magana suka magana ce ta ma mai karfi babu fi raza'ati fi raza'ati al-kabir ga al'ada abin nan yaro karami ne ake shayarwa wannan shine al'ada kuma shi ne abin da ke faruwa annasan alƙur'ani ya ce wa ƙwari da ta yi duk da aula da muna haulai ne kamilai ne ma a rada an yi cin mararra'a ga wanda ke son ya cika shayarwa wanda ya hali wanda yana nuna rashin halaccin da lalle sai an sha da yaro shekara biyu ba amma dai shayarwa ta ƙarshe shi ne shekara biyu ba a san a wace shekara biyu amma idan yaro ya kasance ya wadatu ko saboda wani dalili in bai kai shekara biyu ba ana ana yi a yanke shi daga nono a yaye shi amma ko ba komi lahiyar shi lawa abin nan to in so samu ne a bar shi ya ci gaba da shan nonon nan saboda ya gina jikin shi har tsawon shekara biyu liman arada an yi jirma da za'a amma da zaran shekara abin nan ta yi to shi kenan sai a yanke shi ci gaba da bashi nuna bayan shekara biyu ba mamaki ma cutar da shi yawowa to kenan shayarwa ga al'ada ga yaro ne karami to in ka mutum ya kasance babba ne ba wani kila ma ya balaga an ce haka shayar da shi shi ma ya zama shayarwa za ta yi amfani tare da shi abinda hadisi zai bayani babin fira za a tilkabi a cikin shayar da babban mutum ana aisha radiyallahu anha anna saliman aisha take salim maula abi huzaifa wanda aka yi sanin shi da cewa bararren bawan abi huzaifa ya taɓa bauta ga abi huzaifa ya yanta shi zama maula wannan maulul asfal wannan maulul asfal asfal da maulul a'la kama ma abi huzaifa wa ali tun yana karami yana tare da shi da shi da iyalin shi fi baitihim a gidansu yake ya maida shi kamar yaron gida ko ko kamar dan shi na haihuwa ba tatta ani sahalata bintu sahal da ko ta mata matar shi mata abi huzaifa wadda ake kira sahala bintu suhailin ya suhail mahaifinta حدث النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امه صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالم تتي من صلى الله عليه وسلم سالم shi wannan bawa nasu wanda aka danta koko kad balaga ma balaga arrijal ta ce ya kai matsayin namiji wa akala ma ya san menene mace duk wanda ya balaga ya kai ya zan balaga yana ya san menene mace ma'ana yana sha'awar mace ko wa aqil wa aqala ma aqilu wa innahu yadkhulu alaina amma duk da haka nan sabo da cewa ya taso tun yana yaro ya zama kamar dan gida yana shiga wajen mu da ni azunnu annabi nafsi abi huzaifa min zalika shay'an ta ce ina kyautata tsammani abi huzaifa mijinta wanda shi ne ke da wannan da lokacin yana kare yana ba wa yan tashi ta ce duk da yana barin shi ya shiga ina ganin rashin jin daɗi tare da shi ba ya jin daɗi saboda ya saba ma ka'ida Eh, wanda ba muharrami ba a dinga barin shi yana shiga wajen mata ta ce bai jin daɗi faƙawa ya hannu salasa na maza Allah ya ce an tozu ta harbi a bai maza Allah ce ki taso nono taso nono ki na gaban ki sai ki ba shi ya sha in kika ba shi ya sha shi kenan kin zama kowace ta shayarwa yanan ba laifi don ya shiga wajen ki wa ya zaɓar da fi na sayafi huzaifa abinda kike jin tsoro na rashin jin daɗin na gidanki abi huzaifa an kawar da wannan matsala kenan tunda dai danki ne na shayarwa yanzu shi kenan duk lokacin da ya ga dama ana ya shiga wajen shi a biyu zai ya san da wannan kuma ba zai hana shi ba wadda ja'at faƙalat inni kar arda'atu sai ta dawo ta ce manzo Allah sama hakika na je na tasu nono na bashi fa zahaba allazi fi nafsi abin hudaifa manzo Allah sai san kamar yadda kace kawai abin nan da yake dama abi huzaifa ya kawo babu shi yanzu inda ya zama ɗana ne na shayarwa an zainaba binti ummi salama ummi salama tana biya zainab bayan umar bayan dirra wancan wanda muka yi bayani ka ake na ba da abuwa da ba ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi anna ummaha umma salama zaujar nabi sallallahu alaihi ta ce mahaifiyarta wadda ake kira da umma salama wadda ke manzo Allah sallallahu alaihi ya aure ta bayan rasuwar babansu kana tabu ta kasance tana cewa a ba sa'ir azwajin nabi sallallahu alaihi an yi da khilna alaihinna ahadan da shirka ba ta ce wannan magana cewa ana shayar da babba baligi da zama ɗa na shayarwa ce wannan magana a aisha ce ta kaɗai ce ta yi wannan magana amma a ba sa'ir azuwa da nisa sauran matai kuma zala sun sunki an yi da hinna alaihin a halin cewa su shigar da wani a wajensu bitilkar rada cewa su shayar da wani ko ko su sha su sa wani dan uwansu ya shayar da wani ko ta kaunarsu ko ta magajiyarsu ta shayar da wani saboda ya zama ya zama kala shi ko amma shi ta shayarwa sun ki wannan wa kullum da aisha ƙarshe har suka ce ma aisha wallahi suka ce mun rance da allah ma na raya za illa ya kusa da kasa a wasu lasiyasa misalin kasatan ba suna inkarin cewa wannan hadisa ta shayar da salim ta faru ba a ba su musun wannan da sun yi da ta faru kuma aisha ta rawaito wannan hadisi hadisi ne wanda yake tabbatacce na musulun ya fitar da shi daga hadisi ne ingantacce haka ya faru ta kawo koki wajen manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya shaye mata hawaye saboda kuma a da zuciyar shi Abi Huzaifa ta ce amma wannan suna ce ma aisha wannan ruksa ne sauki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da ya ta sahala saboda ya dinga shiga wajen ta khasatan su kadai amma huwa bi dakhilin alaina ahadin bi hadhihi ridaa wala radina haka ne ko suka ce fa ma huwa bi dakhirin alaina ahadi babu wani wanda zai shigo wajen ta hanyar wannan shayarwa cewa mu shayar da shi ko mu sa wani ya shayar da shi saboda ya zama dan uwanmu na shayarwa bayan ya girma suka ce har abada babu ko da wanda za a nuna balara ina ba mu yarda ya gamu ba zai gamu ba babu ɗaya wanda zai gamu ba ya da bambanci da sauran abin nan mu ba shi abin nan ya zo ya nuna ya zo shiga wajen mu ya gamu a kan matsayin cewa shayarwa suka ce har abada ba zai faru ba bari mu karanta wannan hadisi na karshe sai mu kulasa akan wannan hadisi a ya gara a yasa ba gara a yin su kusursiya amma yadda ra'ayin da kuma wani ba a sauka inda kana da dalilin da karfe da shi saboda ka saba ma wani ba ka cewa ka bar dalilin ka ka sauka ka kama ra'ayin wani wani hadisi ne daga nisan ta gani maza Allah ya abu ta tabbatar da wannan manzo Allah ba ce ba wanga ga salim ne kawai ga sala ba to su can da sun kwanci wani abin da ba shi ne ta fahimta ba idan kowa kowa sai tsaya da ra'ayin shi na'am ana Aisha radiyallahu anha qalat dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni rajulun qa'idun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga a wajenta da ko wani mutum zaune a wurinta fashtar da zalika alaihi manzo Allah bai ji daɗi ba saboda hira manzo Allah ya ga can baya ko ya yi kuki shi kuma Allah ya yi manzo Allah kishi lokacin da wanga sa'ad bin mu'az sa'ad bin ubada ne ko yace in ya samu wani tare da matar shi ba magana ya je nemo shi kawai ta kofi za ta raba shi da shi manzo Allah ya ce ko shi shugaban kuwa kishi gare shi yace to ai ina yi shi kishi kuma Allah ya yi mu kishi baki daya amma Allah ya ce a nemo shi ba ce ban ka samu mataka tare da wani ka ɗauki makami ka abin da shi a'a in ka kashe shi ko ka abin nan sai a maka hukunci musulunci tsari ke gare shi lalle da zahi to amma daga abin da Allah ya tsara saboda haka sai aka zama mu maza sauki cewa su ba ma sai sun nemo shaidu ba sai su yi rantsuwa shi ke manzo Allah ya kusata haka ya kamata mazaje su duk sun ga wani abu wanda yake munkari tare da iyalin su su dinga nuna sun ji zahi wani ayatu da kada wa fi waje yi ta ga manzo Allah ya kusata kalat wa kuntu ya rasulullah sai da ce sai da ce ya manzo Allah innahu akhiruna wada'a dan uwana ne na shayarwa wata mata ta shayar da ni da shi kalat fa kana duk da can baya ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata idan an minta na sharawa ya zo ta mashi izini ya shiga sai manzon Allah ya ce munzurna ikhwatu kunna min ar-rida'a ku dinga tsokaci kuna nazari ku ga su wane ne fadan ku na shayarwa ba wai duk wanda aka shayar da kai tare shi ba zai iya zama dan uwa ba fa inna ar-rida'a min al-maja'a hakika shayarwa tana daga almaja a nufin jiwo ko shayarwar da aka yi daga yunwa wata shayarwa ce ake yi da a korar da yunwa ha? ba a sha a koshi ba yawwa lokacin da yaro shi ba a yi cin abinci bai da wani abincin da zai ci yawwa nunan nan shi ne abincin shi wanda in bai sha nunan ba sai dai yin wata halaka shi ko sanda ba ya abin nan to wannan shayarwa ita ce ake kira shayar wadda in babu ita yaro zai kamu da yunwa amma mutumin da yake babba an kamar wancan hadisi na salim ƙara mutane wanda yawa kan maganar yawwa mutum yana babban shi wanda ko ya sha nunan wata ko ba ya sha nunan ba ya wadata da gare shi wanda ai ba za a kira shi ba za a kira shi shayarwa ba to ala kula alimin da haka nan malamai sun yi sabani kamar da dai shi imamu nawawi ne ya ka a cikin sharhin sayyid muslim nashi cewa malamai sun yi sabani a cikin wannan matsala ta shayar da babba faƙalar da aisha aisha da dawo da zahiri a sa'a a yan ma na mazahir a arba din nan a nan ba ba wanda ya goyi bayan aisha amma dawo a zahiri dan shi ya tafi akan wannan ra'ayi na aisha ya ce ya sabutu ulmatar raza'i da raza'i bari ya ce yana tabbata idan aka shayar da bali kamar da aka shayar da wannan salim wannan al'ummar tana tabbata amma sabata da raza'i ba da bambanci da shayar da yaro karami aka shayar da bali haramci yana tabbata saboda wannan hadisi da aisha ta amina ta yi rukuda hadisin ta shi ma kuma ya ta akan wannan wakala sa'ir da ulama kamar da sauran mataikun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma Aisha bayanin cewa khususiya ce to sauran malamai min sahaba daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa ulama da ansar da yan malaman mazahib da sauran malamai na birane na musulunci ila al'an imamu nawawi ce har yanzu maganar da ake la ya mutu illa bi yarda man lahu duna sanatayn shayarwa wadda ke tabbatar da hukuncin shayarwa da ke tabbatar da haramci sai an sha da wanda bai kai shekara biyu ba kamar da aya ta nuna yadda yana haula da wannan haulai da kamilai daga inda ya kai ma shekara biyu shi ke nan ba magana shayarwa musulunci ya ce ba shayarwa bayan shekara biyu sai wa daga cikin ayan mazilla a ba hanifa sai abu hanifa fa da shi kuma cewa sanatai ne wani ya ce to tunda an ce can sanatai ne shi yana ganin ba laihi ma in an kara wata shida tunda ai kusa yake da shayarwa ko to da dalilin ra'ayi to da mafi yawa akan abun ga akan ra'ayi shi wani lokaci in hadisi bai a wannan nasu ba sai ya zama nan sai ya dai kiyasi ko ya abin nan sai ya dai a kan abin shi sa ba za ba shi cikin ka da ra'ayi wanda ke wasu ra'ayyukan ma da kwai su ya zo karara wanda ya saba musu wanda shi bai gan shi ba amma ala kullu hal duka wannan ayyuka ma ba wani wanda yake wurin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ra'ayin shi yakan iya a tambaye shi ya bada fatawa ko ya gina mazhabar shi akan wani abu akan yawwa cewa wani nasi bai zai mashi wani hadisi ba wani nasi ya yi mashi yasa yasa dukkan su suka yi tsawatarwa game da ta'assubi da ra'ayinsu ko ko mazhabarsu wanda za a yi ta'assubi da wata mazhaba cewa shi an malikiya ne ko dan abin nan ne to wannan sun baranta ne wannan da imamu albani a cikin abu ga sifatu salatu na kawo wannan bayanin akan dukkan bayanan da suka yi cikin mukaddima ta abin da saboda haka yana daga cikin masa adalci in suka faɗi magana ka san me suka dogara da shi in ka sani in ka gane cewa hujja shi mai ƙarfi sai ka rike in ka gane cewa ba ta da ƙarfi to sai ka bar ta da kuma ke cewa za sahha da hadisu wa huwa mazhabi inda hadisi ya tabbata to shi magana shi a barta a dawo a kan wannan hadisin shi ne maza ba shi wannan kuma shi ne adalci wani makaranta da dai Allah ba mu da adalci wa alaihi salam na a na mhm eh bibiron nan mahiya ma nono ne suke abin ina ga ha'ala ke gare ku da kuke sai da yaku ta wannan abu ko babu ta ha akwai ta sai dai yawwa suna da ha ce ban san su ko suna da ita amma akwai ta eh wasu ba na ce shi ba baka ji ba ina nuna jami'i na kaya ba yawa to muje ya kuma an fadakar da mata su ba da nonon na gaba ya yi amfani Eh, akan cewa su ba da madara ko ko- komin ingancinta Eh, saboda akwai waɗansu abubuwa na sanadari wanda babu su cikin madara wadda aka sarrafa kama a cikin wannan nono na halitta na'am muje
ai kamar wani yana kuka ana ɗaukar ibrahim wani ba wani a a dauki na wani yana nashi ya kare ko abin da ba ne eh lalle wannan abin da abin da ya kamata ne a fa- eh, a fadakar da su akan wannan eh ya kamata a fadakar da su eh tunda ba bambanci da hansar da aka kama kai tsaye da wanda aka taso aka ba abin nan eh lalle wajibi ne wannan ma an da ake kai mareno kasi wannan karamba nan ya kasance an sa shaida an sa alama kuma kowane da bibiran din shi in nunan shi ya kare ka dauki na wani a bashi kuma ka dauki nashi a ba wani wannan yana da muhimmanci matuka inda in ba haka nan ba ana iya kulla alaka tsakanin wata uwa da wani da wanda ba ita shi uwar shi bata sani ba ita kuma ita bata sani ba kaga da kai hadari kuma auratayya ta kan iya ta shiga Mm, kaga kenan wannan abin nan ne eh, abin nan ne wanda yake su a masuliya ce me yace abin wani nauyi ne wanda yake su wanda aka ba wannan shayarwa wanda aka ba kulawa da renon yara wajibi ne su kiyaye ta Mm. Eh, wannan fadarfara ce mai kyau kwarai ma wajibi ne su kiyaye idan wanda aka kai shi wajen reno da bibiran din shi da abin ga ba a tsaye da shi gare shi shi kanzu ko da ya kare ka ɗauki na wani a bashi in kira ko shi za a yi da kwan nan ba ta zo ta bashi nono ko ta ɗauke shi da ya kula ya a samu wata wata fita nan gudun kada a kulla wata alaƙa tsakanin wani mutanen da musan musani ba kaga sai a sa ya su cikin abin da bai kamata ba kuma wallahu a'lam na'am Ah. Hmm. Hmm. Hmm. ranar ba kusiya ba ce ba alamun su za a cewa kusiya ba ce ba inda ce ta shayar da wasu sai a yadda musamman ana ganin shayarwa tana iya yiwa in kawai ya kasance da kwai ana tuhuma eh, to wannan lokacin sai a sai a sai a sai a yi bincike duk lokacin da tuhuma ta shigo to dole sai a yi bincike Eh, idan zai ta shayar da shi shi ko ga rayuwar shi ko ta shayar da matar shi musamman ma dai shi ya je ya tambayi uwayen shi kun san wanci a abun san ta ba aka tambaye da ina kika shayar da shi ba wani lokaci ta kasa kawo abun ga to sai a nuna kawai ba gaskiya ba ne kila ta kitsa ne ko a yi amfani da ita a nan kamar irin wannan kila tana da wata yar uwa an mata kishiya kila a je a haɗa kai da ita ta zo da ce ta sha da wannan da sauransu da abin nan yadda alaƙa ya abin nan to kaga yin wannan sai a sai a ɗauki mataki a kai irin wannan ya faru ma gabata a kai ta wani alƙali a lalantar da ita wallahu a'lam ba kowane lokaci kai tsaye za a abin ba inda kai tuhuma sai a sai a bin sai a yi bincike kama amma an taso wuri guda ake ana ganin yana iya yiwuwa da kwai kar- da kwai abin nan mai karfi na yiwuwa a ce ta shayar da shi wannan an gaskata kai sai shi ke ko kuma har da shi din ma aka bincika bai da wani laifi Mm, wallahu a'lam muna karanta da Allah ba mu lada da mutum kura kura Allah ya zalunta da mu ya rasu suna da kai Allah ya biya mana kusa da ya musulmi Allah ya rasu da ya biya mana
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
أعوذ بالله عن كلمة المسلمين أنا أشكرك اللهم إنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان